يا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق ولا هادي إلا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدابي فريد داري على الإطلاقي حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس رضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورد الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها لا أئمة شيخ إدري لنا بهذا المهضري والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لديف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله أحمد حمدا يليق بجلاله وجماله ومرتبته الظاهرة والباطنة alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala nimatin lati an amta alaina Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode ba mu san adadin godiya da za mu yi wa Allah ba cikin abin da Allah ya mana Allah ya ba mu zaman lafiya cikin garinmu, Allah ya ba mu zaman lafiya cikin ƙasarmu, Allah ya ba mu daidaituwa akan abin da muke nema na alkhairi. Allah kare bar mu da kanmu, Allah kare sa mu ji kunya. Allah Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu. Allah ka taimake gwamnatin da Allah ka ɗora mana. Allah ka sa su akan daidai, ka taɓa zuciyarsu don wajen tsoronka da tausasawa da mutuntawa cikin al'umma. Albarkan sai na Rasulullahi. Mun gode, mun gode Allah. Muna zama na ashirin da hudu. Waƙala fi kashfil ƙana, wa min ha yani, wa min zununin sai'ati. yana daga cikin zato da ake yi a sayyati munanan zato shine me mubadaratika ila inkari alaman tarahu min alulama wa salihina shine mutum ya zabura ya dinga inkari wa mutane mutanen kirki akan wanda zaka gansu daga malamai da salihai wannan yana daga cikin zato munana mutanen kirki ne amma ka mai da su mutanen banza ƙarfi da yaji ka juya tunanin kakansu Allah karka mana haka za'izatun wasadawatin ma'abuta buwaya izza da sadawa farubbama kana hijabuhu zaka ga da yawa wanda ya kasance hijabinsa anil khalqi a wajen halitta bizalika wannan ne yake gani in kaga mutum yana da yana da izza yana da buwaya a cikin sai a ga bai kai ba wani kuma ana ganin mai rauni shi ya kai to wulaya kun ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba wafi kalamihim da maganan cikin maganansu likulli waliyin suturan wa astaran kowane wali yana da sutura yana da kuma suturori da suke lallabe da shi faminhu man yakunu suturuhu bi zuhur da izzati a cikin waliyi zaka ga a cikin ado yake ga buwaya ga sadawa wal qahri ga rinjaye ala hasma ya tajallala haqqu ta'ala li qalbihi gwargwadon irin yadda Allah ya masa zaka ce wannan inda wali ne ai ba shi da tawazu misali baya ganin yana ganin kansa yana kaza kaza akwai wali ne kuma haka amma kuma kai sai a batar da kai sai ka ce ai wannan dan duniya ne kawai ba haka bane kuma fa yaqulu nasu sai mutane su ce ha sha an yakuna haza waliyan bayu ba ko Allah ya kiyaye a ci wannan waliyi ne ai wannan ba cikin waliyi haka da ce wuhutu ya nafsu yana cikin a ce waliyi ne ga nafsu tana wasa da shi tana jansa haka da ce wa gabanuhum wa gabanun annal haqa abinda yake annal haqa ubangiji idza tajalla lil qalbi abdan bi sifatil qahri idan Allah ya tajalli akan dan adam da suna na qahariya kana qaharan to zai zamo zai zamo ƙaharu ne ga cin na karatu kana ƙaharan aubis fitil intikami ko haka masa in ya siffantu da siffa na intikami kana muntakiman zai zamo mai azabtarwa ne cikin lamarrukansa aubis siffatin rahamati wa shafakati ko kuma ya siffantu da siffa na tausayi da rahama wa hakaza wannan duk tajalli ne na ubangiji sai ya maka tajalli a jikinka ka ga wani ƙahari ne wani kuma muntaƙi ne wani kuma rahimi ne shafiƙi ne summa la yasabu zalika alwali aw zalika alalimu shi wannan ba zai dinga yin musahaba da ɗaya daga ciki ba ko wannan malamin allazi zahara min mazhar al-izzati wa sadawati wal intiqami ba zai zahara ya ce ya yarda da yi suhubanta da shi ba a wannan aitun da yana jin kansa ba ruwana da shi wannan mutum ne mai intikami wa waɗansu ba ruwana da shi amma ya fi ɗaukar mai shafaka ko mai rahama ya saboda ɓangaren tausayi ne kowa aikin ake mar ayin aka duba mutane ba za su iya ganewa ba ne kawai shi jalala ita ce jamala jalala ita ce jamala ainan bi ainihin yanzu duk wanda zai ji duk wanda yake da tausayi ba zai dora karaya ba ko zai ya dora ka ana haɗa ka da Allah da annabi ka bari kai kuma sai ka yi to kujeran ai jalala ce amma kuma jamala ce saboda in ba yin ba kai in aka barka haka bai ai ba zai ba to haka abubuwan suke gudana a sifa jalala ce jamala ce duk wanda jalala take jamala tana guda ne abu ɗaya ne suke tafiya na tambi na atin shi wanda ya karaya yana gumi wanda ake dora shi shi mai dori yana cikin disabi haka ake ciki haka ake tafiya domin mafiya yawa sai a hankali tukuna mutum zai iya gane wasu abubuwa kamar haka wa talabata ɗalibai illa man mahaƙallahu nafsahu wa hawahu da muridai da ɗalibai ba za su zaɓi mutumin da yake gallazawa mutane ko akwai ƙahariya wajensa ba ba za su nema ba sai an shafe masa nafsu da hawa sai sun cire son zuciyarsu an cire ba son zuciya tare da mutum ba hawa to zai iya ganewa ai in ba yi wannan din ba wannan din ba zai yi ba amma suka tafi da kaya ɗaya to kai sun suna tafiya ne a kaikaici wa minha kasarat taraddud ila al-muluki hakanan yawan tafiya wajen sarakuna wal umara'i da masu da sarakuna dai da masu mulki da sarakuna duk ɗaya ne ko fi hawayi ibadillahi dan biyan bukatan bayan Allah ana ratayuwa ce inda wali ne ka gan shi da sifa iri na kaza ko ya zamo a sarki ko ya zamo a mai zuwa wajen sarakuna fiye wa yi badalla ƙalifin laifin minani ya faɗa cikin laɗaiful minan wa minhum daga cikin bayin Allah man yakunu hijabuhu hijabin da aka sa masa at-taraddud lil muluki wal umrai yana yawan zuwa wajen sarakuna a bambadanci a gaban sarki da komai amma wali ne shi sarkin ya zamo wali mai bambadancin ya zamo wali amma kai sai ka kalle shi a matsayin ɗan iska wancan kuma mai mulki ne kawai an yi maka hijabi an tsare maka ba za ka gane wulayen ba fiyawa yi badalla fai kulu sai ce fai kulu kasirul idraki wanda idrakinsa ya taƙaita ƙwarai sai ce laukana haza waliyan da wali ne na gaske matar da ila abna duniya da bai dinga yawan zuwa wajen masu mulki ba wa haza jawrun min qalbi wannan zalunci ne daga zuciyarsa ta fito bal yanda abin yake unzur taradudu ilaihim ka duba zuwa da dawo wanda yake gaban su in kana min ajali ibadillahi in ya tafi ne yana zuwa ne saboda bayin Allah wa kashafa duri'anum a ɗauke masu bala'i wa tausilu ma la yastadiuna tausilahu ya isar da abin da sauran mutane ba za su isar ba zuwa gare shi mal yasi tare da ba za su iya ba sun ɗebe kewa ba za su iya ba sai kai wa zudu bima fi aidihim kuma yana gujewa ga barin abin da ke hannunsu wa ta'azzuzu bi imani yana buwayantuwa da imanin sa wato majalisatin lokacin zamansa da su wa amruhum yana horonsu bil ma'rufi da kyakkyawa wa nahyihim yana hannunsu anil munkari ga barin abin ki fala haraja la haza sha'anu min muhassin min almuhsinina babu laifi wanda yake da wannan siffan yana daga cikin muhsinai wa karka Allah subhanahu wataala ubangiji ce ma lal muhsinina min sabilin me hanyar mutum muhsini sabil hanyar shine ya za ka yi ka taimaka bayan Allah Allah halaku kulluhum iyalullahi ahabuhum ilallahi anfa'ahum liyali to wajen amfanarwan to in ka in kai musu bugun daya to ba zai bada abin da ake nufi ba وهكذا كان شيخ شيوخنا هكذا شيخ شيخنا قطب الكبير قطب من جرما أبو حسن الشاذلي شنو أبو حسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه يا حتى لقد سميت لقد سميت شيخ الإمام ناجي شيخ الإمام مبتل أنامي mai ba da faton wa al'umma ta dini Muhammadu bin Ali al-Qushayri shine Muhammadu bin Ali al-Qushayri ya kulu yana cewa jahilan nasu wa wulatul umuri mutane sun jahilci majibantan lamari bi kadar Sheikh Abi Hassan Ashazili da akan Abu Hassan Ashazili radiyallahu ta'ala anhu likasarata taraddudihim ilayhi fi shafa'atin saboda yawan zuwa wajen masu mulki saboda ceton mutanen da ke ba za su iya isar da bukatansu wajen su ba ai kaga ai wulaya ne manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda iblagu hajjata mallam ya saɗi iblagiha ka yi sadda bukata wajen mutane da wani ba zai iya kaiwa bukatansa ba zai iya kaiwa gurin ba to yin haka yana daga cikin kamala yin haka yana daga cikin daraja to in aka saka wani zai zo wajen ka sai ce ba zai iya ba zai zo wajen wani sai ce ba zai iya isar da sako gurin da to amma kai ka taimake ni kana ana kamun kafa kenan wannan kaga ai wulaya ne eh kamun kafa wulaya ne eh ka sani ba ka sani ba mallam yastadi iblagi hajatuhu sabata Allahu qadamahu ala sirati yawmil qiyamati duk mutumin da za wani zai zo wajenka ka taimake shi ka kai masa bukata gurin da ba zai iya kaiwa ba ka isa masa da bukata wajen da hannunsa ba zai kai ba to Allah zai tabbatar da diga diga kan tashin kiyama ala sirati To, kaga wannan, ai babu abin da ya kai wannan na karatu. Annal wai jibu ya wajaba an ta'alama anna hazal amru anna hazal amra wannan lamari la yuqawi alaihi baya karfafa ga mutum illa abdan mutakhalliqun bi khuluqillahi sai ba wanda ya siffantu da ɗabi'a irin wanda Allah yake so. Ka zamo ɗan aiki tsakaninka da mutane don biyan buƙatarsu, to ɗabi'a ce mai kyau, domin taimako ne, taimako ne. Ƙari yuƙalu, yuƙalun nafsu da yawa na faɗa nafsu wa, wa zallaha fi mardatillah wato ya ya kaskantar da kansa cikin neman yaddan zatin Allah ne wa alima wasu rahmatullahi ko ilmu wasu rahmatullah da ilimin yalwatar rahman Allah famil bi rahmati ibadallah kai mu'amala da rahama ya ku bayin Allah, mumtasilan liƙaulin Rasulullah, saboda kwatanci da faɗin manzo Allah, Arrahimuna ya rahamuhumun Rahman, Arrahimuna masu jin ƙai ya rahamuhumun Rahman, Ubangiji yana jin kansu, ya rahamu man fil ardi, ya rahamakun man fil sama'i. Ku ji tausayin wanda suke bayan ƙasa, wanda suke wanda mulkinsa ke sama shi kuma zai ji tausayin ku walaqad yakunu rajulu baina azharim zai kasance akwai mutum a tsakaninku fala ya laƙauna ilaihi balan ba ku damu da shi ba hatta iza mata sai in ya rasu ƙalu sai ku ce lauka na fulanin da wane ne ma da halafi ɗariƙe rajulin ba da wafati da yawa mutum yana shiga hanyar wani bayan rasuwansa aksarun ma da hala fi hayati za ka yarda da mutum sai da yawan lokaci mazajen ba a sanin aikinsu a lokacin suna nan fi halil hayati sai bayan sun koma ga Allah wasu kuma ana ganewa sai bayan ba sa nan ake ganin tasirinsu ai da yawan waliyi ba ya da waliyi ne sai sun mutu ba ya da aksari ai ba cika sanin mutum wa inda lamautu yurofu tarika sai an mutu ake sanin mai aka bari Allah ke yi Allah ka wayar da mu wa minha kaunul wali maqaman fi asbabin wali yana da makamai cikin sababai qala fil ladaifil minani aidan hakan ya kawo hikaya ne daga shehu radiyallahu ta'ala nu da kullu waliyin hijabun kowane wali akwai hijabin da aka tsare shi da shi sai ce in ji shi shehu yake fada wa hijabi shi hijabinsa al'asbabu sababai ne ba sababi ɗaya ba ne ومن تسور الولي شيني كسورة ولي في الزاني عند سماء اسمه قبل الاجتماع بي daga an faɗa maka wali sai ka kadarta za ka gan shi iri kaza mai sifa kaza mai kaza yana da kamala tunda an ce wali ne kafin ka gauni shi za ka suranta shi a zuciyarka ana baka labarin wali to in aka baka labarin wali to kai a haka da ka kalle shi qala fil ibris ya fada cikin ibris ne da bagi ana usami a shekhahu yace naji shehi na yana fada shine abdulaziz da bagi ya kulu inna rajula shi mutum kar ismu bil wali yana jin labarin wali fi baladin ba'idatin a gari mai nisa wai sauyiru fi nafsi ala suratin tudabiqu da karamati sai ya kwatanta shi da irin karamomin da ya ji yana yi kawai in ya kalli karaman sai ya suranta shi a yadda zuciyar shi za ta bashi allati tunqalu annahu wanda zai ciro daga gare shi fa idza wajadu ala ghayr tilka surati idan ka je ka gan shi kana ganin shi ɗirkeke ne babba ne yadda ka suranta shi a zuciyarka ba kuma an gaya maka ba ne in ka je ka ga ba haka ba ne sai ka bai daidai da wulayen ba bai daidai da wulayen ba faiza waje da alagar tilkar surati allaci saba karfi zini in ka same shi ba cikin wannan bane ba za ka yi da ba wa qalahu shakku sai ka ci anya fi kauni huwa zalika lawali waliyin ne kuwa wannan waliyin da ake faɗan nan da karamominsa da iliminsa da tsoron Allahnsa da taqwansa da zuhudunsa da istiqamarsa a jikin wannan zai fito to Allah yake sai a samu damuwa suma zakar radiyallahu ta'ala anhu sai shehu ya ambata shine Abdulaziz Dabagi anna rajulan min aljazairi akwai wani mutum daga cikin jazira sami abi walin fi fas ya ji labarin wani wali a fas wani kaltu ilaihi anhu karamatin na ya cicciro karamominsa ya ji labarin karamominsa eh sai shi wannan mutumin ya ɗauka fasawar fi nafsi sai ya suranta shi a zuciyarsa fi surati shehun kabiri sai gan shi shehi ne mai girman daraja ma- mai girma mai irin da siffar da ya dau haya lahu hayatun azimatun yana da kwarjini kama mai girma farta halai ilaihi sai ya tashi ya je liyana lumin asarari don ya amfana da sirrinsa falamma wasala madinatu fas lokacin da ya je madinatu fas salan an dara zalika wali sai ya tambayi gidan wannan waliyin fadalla alaiha aka masa nuni wa kana yazunnu anna lil wali bawabaini sai zaton wajen waliyin yana da kofofi guda biyu ya kifuna ala babi darihi zai tsaya a kofan gidansa ne faddakal baba dan in ya zo a misalin a zatansa zai ga gidan akwai kofa in ya zo kuma zai buga kofar fadakal baba faraj wali sai waliyin ya bude kofa faqala alqasid shi mai neman wannan waliyin sai ce ya saidi ya shugaba uridu minkum tashawuru ala saidi ash-shaykh na son na shawaran ya da shehi ya fito wa zanna anna al-harij ilayhi al-bawab sai zaton wanda ya fito shine faƙala lahul wali sai walin ya ce allazi kasattu min baladika wanda kai nufinsa daga garinka wasirta ilaihi kai tafiya mai sarata shari tafiyan wata guda a kasara ko mafi yawa kuwa na Allah gairu aini ne ba wani bane faƙala sai ce ya saidi ana rajulun garibu ni fa baƙo ne wajitu ila shekh na zo wajen shehi ne ba kai ba kenan bi shauƙin azimin na zo da shauƙi ne ina son gamuwa da shi fadalla ni alai ya rahmakalla da Allah ka nuna min shi kaga ba shi ya gani ba kenan yawa wa zalika wannan annahu nazara ila alwali da ya kalli waliyin falam yajid alai shaharatun bai ga wani alama ba wala suratun azimatin yadda ya siffanta shi a kwakwalwarsa bai ga haka ba fa qala hu zalika alwali sai wannan wali ya sake faɗa masa ya miskinun ya kai miskin ana huwa ana huwa allazi turidu ni ne wanda kake nema fa qala alqasid shi ya sake faɗa alam aqul lakum inni garibun da Allah ban faɗa muku ni ba ko ne ba wa talabtu minkum na nema an tadallani ala shekhin nuna mu waye shehin wa antum tasharuna bi amma kuna mai izgilanci fa qala lahu alwali sai wali yace Allah bainana in saharna bikum Allah shine a tsakanin mu in mun gaya ma abin da ba haka bane fa qala alqasid sai shi mai nufin yace Allahu hasbuka eh ba ruwana daga Allah ya san mu wasarafa sai juya haisu wajadahu ala gairi suratin allati sawarahu fi fikri sai juya ya koma tunda ba yadda yake zaton ya ganshi bane kaga ya zama ba wali bane kenan eh kai iska na wahalar da mai kayan kara in ji hausawa wa min haka sartul gina haka nan yawan arziki wan bi saɗe duniya alayi haka nan yawan arziki wan bi saɗe a duniya kuma a shimfiɗa wa mutum duniya to in mutum ya gani sai ce kai anya wali ya tara kuɗi kamar haka eh wannan ana koya maka ka gane ko ta ko ina akwai wakilan Allah ne. E, amma in kawai ce an saboda kaza ne bai zamo wali ba, to akwai wali wanda za ka same shi siffarsa na mugunta ne kawai. Akwai kuma wanda aka fi yadda mai rama mai shafaƙa amma mai gallazawa akwai waliyi ko a nan garin akwai mala abdulsalami nan new market Malam Abdulsalami ba kowane mutum ba ne isa ya zo kusa da shi, saboda fada. In ka zo karatu ya kore ka, in ka zai ce ka zo satan, ga dai abubuwa haka. To yanzu misali, a ɗauki walittaka na Malam Abdulsalami, a ɗauki walittaka na Malam Abdulhamid Sufi. kaga shi komi ka zo matar shi ma in ka ce ma ta saye bol ta ba wa ɗan don ɗan ya dinga buga ya ɓata man rai sai ba su sai ya ce ga kuri mai yawa ta sayo babban in ta ce za ta je kasuwa ta yi ta yi cefa ne sai ta je na jingir ya fara ara to irin wannan ya za ka yi ka haɗa su kuma duk waliye ne duk waliye ne a kowane yake fitowa siffa na duniya tana hannunsa sai ka ce a wannan ai ya ɗan duniya kawai ɗan duniya yayi wannan yayi wannan yayi duk waliye ne to in ka ɗauka sura ɗaya ne za ka ba wali wanda kake gani shi ka fahimta ka sha wahala ko ina akwai ma'aikatan Allah cikin ma'aikatansa in mutum ya kiyaye za a amfana Allah ya amfanar da mu ruya anna rajulan min as-salihina akwai wani mutum daga cikin salihai ya budu fi khala'in yana bautawa Allah boye yursul ila akhihi yana aikawa dan uwansa wai qullahu yana ce masa ila mata wa anta fi dunya haka ne anna rajula min as-salihin kana yabudu fi khalai wa ma'ahu talamizatu yana da almajiransa wa kana indahu asadun yarkabuhu yana da zaki da yake hawa wahayatun ya qaidu bi al-asdu yana da macijiya da ita take gadin zakin wa kana lahu akhun kasirul amwali yana da kuma dan uwa kasirul amwali mai yawan dukiya mushayidul bunyan gidaje yana da manyan gidaje wa kana al-abidu fil khala'i shi mai bautan nan a kadai a kadaice yursil ila akhihi yana turawa shi dan uwan wanda ake ganin dan duniya ne an gane? ya wai ƙulu lahu yana ce masa ilamata wa an tafi duniya ka shagala da duniya har yaushe ya dawo ya zama na Allah kuma shi ne bai kai ba amma yana ce mara ya dawo ya zama na Allah wafi shugale anillah ya zo shagala da lamarin Allah wa rasala ilaihi yawman Ba'udul Talamizi sai ya tura almajiransa shi wannan mai shiga halwan, ya tura ma wannan mai yawan dukiyan mai gidaje, ya tura masa almajiransa, fawaje duhu sai suka same shi, ya shagilu fi amwalihi ya shagala cikin dukiya walayin fahirar siyari ga irin tufana alfarma. faraja'u ila shaykhahum sai suka dawo wajen shehinsu walan yabligu risalatahu bas iya gaya masa bai ba su isar da saƙon wajen shi wannan mai kudin ba wa lahu sai suka ce masa ma arsaltana li ahadin ko ma arsaltana baka ake mu wajen kowa ba faƙallar ne ce ituni bi asadin ku zo mun da zakin faraka ba asadahu sai ya hau zakin shi da kansa waje ala hayyatu asa ya darbu ya hal asadu sai ya sa wannan macijiyar ita ce bulalan da yake dukan saniya ya sa macijiyar ita ce da ita yake dukan saniya wama ba ma a talamizi sai suka zo da shi da almajiransa ta a tahu suka zo wajen dan uwan nashi fabana lahu baitan bi zai lahi sai gina musu gida a gefen kabilarsu wa qala li ahli sai cewa iyalansa arsili ilaihin daman ku aika masa da abinci wa zainil jawari ko wa zayyinil jawari a gyara musu kwayangi allati ya hamilnahu wanda za su ɗauko abincin su kai fafa'alat sai aka aikata falamara al'adidul jawari lokacin da mai bautan ya ga wannan kwayangi ƙalafi nafsihi sai ya faɗa a cikin ransa wallahi innahunna lasanu kaga ba fito fidiya sha wuya ba kenan wallahi innahunna lahsanun wallahi matan kyawawa ne a zuciyarsa ya bada laula anna fihinna shagala anil layi ba dan su suna shagalantar da mutum gabarin Allah ba fara sala ba'dhu talamizi ila al-asadi sai tura ɗaya daga cikin almajiransa zuwa ga wannan zakin fahimila alaihi lasadu sai zakin kai marhari wa aswadu da wannan macijiyan fafarru minhuma suka guje gabarinsa wamma ba bi nafsi ilaihima sai ta so ya zo wajen zakin fafala bihi ma fa'ala bit talamizi yanda suka saba da shi malamin shi ma ya kore zakin ya kore malamin kamar yadda almajiran suka gudu fafarra ya gudu faja a huhu sai ɗanwan ya zo faka bada biya zanil asadu sai rike kunnen zakin wadda rabu ya mare shi wa haka zal aswada ya kama macijiyan wa lahu ma sai ce musu abbazillatin wahidan da aku zuna akhi akan abu daya kalma daya za ku cutar da dan wana wa qala li akhihi al-abid sai fada wa shi mai bautan ittanta bi jawari ya hamilna dama to wannan ku yangina ne kenan ka gansu har kai sha'awa a cikin zuciyanka fa kaifa bi sayyidatuhunna to ya in mata na nuna maka wa qala lahu sai ya ce masa imdi bi talamizika ka koma da kai da almajiranka falla yasluhu lakum illa al khala ba gunda yafi dacewa da ku sai kauye sai daji kuje ku ta zama can eh kuma gaskiya ne gaskiya ne da yawan waliyi na taɓa noticing ɗin haka Allah jikan alhaji awwalu namu na ‘yan taya ɗan baba kurma ya zo muna zaune a ‘yan taya a lokacin matsayin duk 'yan university a nan suke zuwa su canji mota haka alhaji wanda ya tsaya ya ga yanayin gurin ya ci kai zama a wannan gurin ba zai ba saboda mata a lokacin suke yi mai kyau ma irin wancan zamanin ba irin don wannan magana ta kai shekara ashirin da biyar ko da bakwai sai ya ce me ya ce wannan yawan mata ce mu mun saba ba ma ganin wani abu a wajensu saboda sabo ba ma ganin wani abu a wajensu to ai yanzu mafiya yawa a ɗau yanzu ne kusan kanawa irin wannan abin ya je musu tsaraicin da ake yi a nan su a gurinsu babu saboda haka in suka zo nan to za su yi zama fasikai da yawa amma mu kuma ko a jikinmu ba wani adon ba wani tsareci da zaki wanda zai bugi hankalin amma aka kawo wani ya zo to shi kuma zai rikici to akwai irin wannan to shi kansa tsayawa wannan ne ka wuce ka shafe shi shi kansa wulaya ne shi kansa wulaya ne da yawan abubuwa ko ina da irin nasu ko yanzu misali muna a biyu idan ka ga irin ta'asan da yake faruwa gurin da muke zama exaramat a lokacin ana kallon mu kaman waliye ne akan duk sauran gidaje duk sauran gidajen su dan fodiyo su duk ana ganin mu da muke zama extra ramat kamar tatattun keɓantattu ne na Allah amma wallahi in ka fito masallaci da asuba ka dinga ganin mata na aure wanda suke fitowa daga ɗakin maza wajen karatu billahi azimi ka dinga ganin su kenan amma fa mu ne kamar zaɓaɓɓu e mu ne a matsayin zaɓaɓɓu wajen abin da yake faruwa kuma ana ganin an yadda da mutanen to irin wannan to idan ka duba irin wannan ka auna sai ka gane yadda kake ganin abin yadda yake faruwa duk inda kake tunani abin ya wuce rafan haka shi yasa duk mutum da yake cewa a tafiya high institution in ka je ka gama hankalin ka ƙarya ne ba magana addini ba ne in Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ka ji tsoron Allah to shi kenan za ka kai amma in ba haka ba wallahi wajen lalacewa ne saboda kowa wai an yarda da shi ya kai ba wanda zai ma magana wai ka riga ka kai a lokacin ko da wanda age ne in dai ka shiga university an yarda da kai wannan ai akwai gyara eh akwai gyara ba wani fada sai yan malamin yana tsoron Allah watakila dan maka wazi kuma ya matsa maka zaka iya fita ma class sai dai in kana tsoron subject ɗinsa akwai gyara Allah ke to haka rayuwar take ta riga ta hargitse ba wai yanzu ba ne Allah ke yi ya ce ba ku cancanci zaman gari ba walai sai sha'anu fi katal hayyati lamarin ba kashe macijiyar bai wayin na ma shanu lamarin yadda yake fi imsaki ha wai hayyatun ka kama ta da ranta ba kashe ta bane a kama ta da ranta za ka yi mu'amala da faskai a mubashara ba ka kashe su ba ba kashewan ba a ya za ka iya yin mu'amala in ka kashe wannan za ka yi kashe wani to ka iya yin mu'amalan da rayuwan duk waɗansu sabon Allah da za ka gansu suna gilmawa za ka iya ɗaukewa za ka iya ɗaukewa ya za ka ga abin bai ja hankalinka ya cutar da kai ba wannan shine ake bukata tunda Allah ya yi abubuwa daban-daban daban-daban to duk lamarin da za a yi in ya zama ka kiyaye ka kare kana cikin abun amma ba ka aikata shi e, kana cikin abokanai mashaya amma ba ka shan giya kana cikin mazinata amma ba ka zina kana cikin makarita amma ba ka ƙarya kana cikin duk wannan shiga gona ne waɗansu asbabu ne da yawa wanda za ka ga kai kuma shiganka ciki a wannan gurin kake gyaran kuma ma'aikatanka kenan ya nan kake gyaran ma'aikatanka kenan shi ne wanda na ta faɗa wanda shi ya taɓa mana magana akwai mutumin da yake tafiya da keke in ya shiga gidan karuwa in ya shiga gidan in ya je ɗakinta washe gari za ta daina fasikancin ta tuba to kaga wani irin fasara za kamar kaga watakila za ka kalle shi a fasiki ne ta ma dole magana biyu ne dole kai inda inda ya kamata amma wali wanda Allah ya yi masa san ma'aikatansa ne yin wannan aikin shi ba fasikin ba ne eh akwai su da yawa saboda haka abin yana da wahala gaskiya Allah ka samu dace ya samu kuma mu dinga kyakkyawan zato mutane wa qala fil lataifil minani وقد يكون حجاب الولي ولي na samun hijabi kasarat ligina da yawan kudi wanda yasa da duniya alai dan haka shin fidamar arziki yana da arziki sai ce ba wali bane wa garkala ba'dul mashahi shashin shehanai sun fada radiyallahu ta'ala anhu kana bil maghrib rajulan min az-zahidin fi dunya a maghrib akwai wani mutum yana daga cikin zahidai a duniya wa min ahl jiddi wal ijtihadi yana da kokari da ijtihadi wa kana aishuhu mimma bi sayrihi min al-bahri abincinsa samun abincinsa aksari shine abin da zai farauto a daji a kogi shine abincinsa wakana da zai sai da abin da ya yi farautansa ya tasaddaku bi babihi yana yin sadaka da rabinsa wai ta wata bi babihi kuma zai ci rabinsa fara da ba'du ashabi hada sheikh sai wani daga cikin abokanan wannan shehin yusafiru ilal biri su yi tafiya zuwa ga wani rijiya min biladil arabi daga cikin garin larabawan faƙal lahu shehu sai shehin ya ce masa iza da kalta ila baladati kaza idan ka je gari kaza fazhab ila akhi fulan kaje kaje wajen dan uwana wane fa qara'ahu minni salama kace ina masa sallama wata dalibu da li minhu ka nemi addu'a nawa a wajensa yayi min addu'a fa inna wali min awliya illah domin wali ne daga cikin waliyan Allah kala sai ce fasafartu sai na tafiya hatta qaddamtu tilkal baladata har na je wannan garin fasaltu an zalikar rajuli sai in tambaye wannan mutum fadallaltu ala daran aka nuna min gidan la tusliu illa lil muluk amma gidan na masu mulki ne fata ajabtu sai na yi mamakin min zalika daga wannan wadallabtu sai na neme shi wakila li sai ce huwa inda sultan ai ya je wajen sarki fa za ta ta'jibi to abo dan uwansa wanda yake zahidi haka a ce kuma ya je wajen sarki fa ba da satin bayan awa daya izuwa kad'ata fi afaril malabis wal markabi sai gashi na yazo da tufa irin na mulki na alfahari kanahu malakun fi mawkibin kai ka ce sarki ne cikin jama'ansa kala sai ce fazada ta'jibi aksar min al-awwali sai kuma mamakin ya karufe da na farko fa mamtu birrujui sai na yi niyyar dawo wadam la itimai bihi karan gamu da shi dan yadda na yi zatansa ya yi zaton shi na Allah ne ko sai a yau kuma sai ga kaman ba na Allah ba ne tunda wancan shi shehin yana da matsayi yana da matsayi na zuhudu sun makultu sai na fada la yamkini ni muhalifatu sheikh bai dace in saba wa abin da shehin ya umarce ni ba fasta azantu sai na nemi izini fa azana li sai aka mun izini falama da haltu da na shiga ratu sai na ga mahali min al'abidi bayi wal huddami da khadimai wa sharatu fa qultu lahu sai nace ahuka fulanu yusallimu alayka dan uwanka wani ya turo maka gaida kai kala yace jita min indihi daga wajensa kake qultu na'am sai nace kala yace idza rajata idan ka koma garin faƙul lahu ka ce masa, ila kam ishtigalika bid duniya, ka ce, ya ka shagala da duniya shine kuma zahidin, e, sai ce wai ya ya shagala da duniya shi kuma gashi na a gidan sarki. sai ce a kaya masa, wai la mata. waila kam ikibalika alaiha ya ya ya ka fuskanci duniya ne me kake nema a duniya eh waila mata har yaushe la tan qadi ragabati kafiya ya ba za ka bar ba za ka yanke wa duniya ka daina neman ta ba fa qultu sai na fada wallahi haza a ajabu wannan yafin mamaki ni na ga dan wuta a fili eh tun da gashi a gidan mulki ga gidansa ga ginin da ya wa gidan ga kuma 'yan mata ga abubuwa amma yana fada da wanda ki sai kifin da ya, ya, farauta shi yake ci saboda gudun duniya amma yake cewa yana son duniya falamar rajatu la shekh lokacin nan da wajen shehin kala ya ce ita ma tu bi haifulan na ga madadan wa wane ulta lahu ulta lahu na ce nam na ita ma ta bi haifulan ka ga madadan wa na wane ultu nam sai na ce kala ya ce fa mallazi kala laka me ya ce maka ultu ya ce la shay'a ban ce komai ba kala ya ce la budda an ta kula dole ka faɗi abin da ya faɗa maka fa adattu alaihi ma kala sai na faɗa masa abin da ya ce fabaka da wilan sai ya kuka wa kala ya ce sadaka akhi fulan dan wana wani yayi gaskiya kuwa ga sallallahu qalbuhu min ad-dunya Allah ya wanke zuciyarsa ga barin duniya waje ala fiyadihi ala zahiri ya dauki duniyan ya maida duniyar a tafin hannunsa Allah kamar haka wana akhazu hamiyadi ya ce to ni kuma na kama duniya ne da hannuna wa'indi ilaiha baka ta tsallu har yanzu na sauran leƙe-leƙe eh ban gama aiki na bai kai ba wamin ha gayyara zali wamin ha gayar ma zikira akwai kuma wanda ba hakan ba mimma yadula addu wanda ake kidan yashi wajen yawa wa fi ma zakarnahu kifayatun yayi shekka ka gane wallahu muwaffiqu man hili sawabi Allah shine mai datarwa da kyautansa ga dacewa wa ilay subhanahu wal marji wal ma'ab wajen Allah ne ma kuma Allah ka datar da mu da yawa waliye ba yadda kake zato bane kake samun sa yanda baka zato da yadda kake zato duk akwai su eh duk akwai su eh muna wani magana akwai wani abokin mu Allah masa rahama sani sani namu eh sani a sani mijin gambo baban su sima ya ce yana faɗa mana ba kamance ba akwai wata karuwa a ibadan karo ce duk neman kudin da take na karuwanci in watan azumin ramadana ya zo sai ta tashi ta bar karuwancin kenan sai ta koma asibiti ta dinga hidima wa marasa galihu har azumin sai ya kare sai ta koma karuwancin kuma eh kudin da ta samu duk anan za ta yi hidima to kaga wannan canki-canki ai dan ya zala da ce kafiri kafira ce kawai yanke zai tura ta wuta bani isra'ila Dan adam.
Kasan mutane ba sa gani cewa ita kanta aljanna ba wai zuri mutum aikin ka.
A a no no no. Eh. Ai ba shi bane. Eh.
Ba zuri mutum aikin ka ba ne.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن وما كان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ya.